الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai yau maraicin ranar laraba a sha hudu ga watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyar wanda yake daidai da ashirin da biyu ga watan mai dubu biyu da ashirin da hudu a wannan majalisar namu mai albarka da muke cikin karatu cikin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da yake bai ta domin bayani akan aqidan annabi da sahabbai da waɗanda duk suka bi su da kyautatawa a mace sati mun fara magana kan wani mawdu'i mai girman gaske mawdu'i da ke da alaka da wane ne musulmi waye ba musulmi ba mawdu'i da ke da alaka da kafirtarwa sannan kuma reshi akan wannan mawdu'i din shine zai shiga babin waye fasiki waye dan bid'a to insha Allah za mu kokari wannan gaba mu ci gaba da ita tunda malam ya riga ya kawo mu kanta قال يتي وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وأن المؤمنين يفترون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ala yake cewa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin kuma daga cikin abin da malamai suka yi malamai na ahlus sunna suka ijma'i a kansa shine wato ba a kafirta musulmi ba wanda ke kafita musulunci da zunubi daga cikin wani daga cikin zunubai da ake aikatawa min ahlul qibla mutakar yana nan da wato musuluncinsa wa anna shuhada kuma daga cikin abin da suka imani da shi shine wato shahidai wanda suka mutu a wajen fama a haya'un inda rabbihim su din wato rayu ne wajen ubangijin su yurzaquna ana azurta su wa arwah ahli sa'ada rayuka na yan aljanna wanda za su rabauta baqiyatun za ta wanzu na'imatun kuma ta zama ana mata ni'ima ila yawmi ba'athun har zuwa ran da za a tashe su wa arwah ahli shaqawa su kuma rayuka na yan wuta mu'azzabatun za a rika musu azaba ila yau mai din har zuwa ranar sakamako daga cikin kuma abinda muka yi aka imani a ahlu sunna suka imani a kansa shine wa annal mu'minina kun mu'minai yuftanuna fi quburihim za a fitine su a kabarin su wa yus'aluna kuma za a tambaye su yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa bil akhirah alani Allah ta'ala zai tabbatar da wanda suka yi imani da magana tabbatacciya a rayuwar duniya da kuma lahira insha Allah za mu ci gaba da wancan gabata wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla wannan cewa mai mana yayi wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla cewa dhanbin bi dhanbin wannan nakira ce fi siyaqin nafi fi al-umum amma da aka sani malamai suna faɗa tun malaman usul sai da ma malamai da suka san ma'anoni na larabci idan aka zo da wani nakira a siyaki a jiran giya na wato nafi nafi shi ne wani wani abu da aka kore shi na kira ne fi siyakin nafi da kace da kake da da malai cewa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin wato anna kira ne fi siyakin nafi wanda wannan dai daga cikin wato salo ne da ake amfani da shi ko qur'ani ko sunna wajen nuna cewa abin da ake magana akan sa ya gami komi da kowa nan da malai cewa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin shine wato mutum baya kafirta da aikata zunubi daga cikin zunubai da ake yi mutum baya kafirta da ya aikata zunubi daga cikin zunubai wata sati na ta kokari in yi bayani sai dai bayanin ya fito amma kuma wannan lafazi baki na yi nauyi ban iya faɗansa ba wannan wa annahu la yaqulu ahadun bi dhanbin ba wanda ke zama kafiri da zunubi daga cikin zunubai min ahlul qibla daga cikin waɗanda suke kallon gabas wannan shi ne fasarar da malam yayi a zahirin fasarar da yayi muka ce wannan kuma akwai gyara suka cin malamai sun masa gyara suka ce ai ahlus sunna ba ba wai ba sa kafirta wato mutum ne da kowane da kowane aiki ba a'a wasu daga cikin ayyuka ne ba a kafirtawa wasu kuma idan mutum ya yi ana kafirtawa shi yasa ibn abdul al-hanafi ke cewa a'a abin da malai kamata ya faɗa a nan da shi da ire-irensa shine cewa annahu la yakfuru ahadun bi kulli dhanbin yace ba wato mutum baya kafirta da kowane zunubi da dukkan zunubai ba wai zunubi daga cikin zunubai ba in ka ce da wani zunubi daga cikin zunubai ka ka ce kowanne kenan idan ya aikata ba zai fita musulunci ba to amma idan ka ce bi kulli dhanbin da dukkan zunubai wato wasu akwai wasu zunuban da zai iya fita musulunci da su akwai zunuban kuma da su suka fi yawa wanda dan ya aikata wannan ba za a ce ya fita musulunci ba mutakar bai kwace mishi imaninsa ba wannan shine wato gyara da ibn abd al al-hanafi yayi gabaninsa kuma manyan malamai shekul sa'imi taymiya a cikin al-wasitiyya mutumi yana cewa wala yukaffiru bi mutlaq al-ma'asi wal kaba'ir ahli sunna ba sa kafirtawa da dukkan dinukuna zunubai da ake aikatawa da kuma kabira kaga nan in ka faɗa wannan wannan ya fi dukka ya fi zama wato gewaye wata fuskar lafazi sai zama akwai wani wasu aikace aikace da idan mutum ya yi aikata wannan ba su suka fi yawa ƙarya kisa ko amma bai kama da wannan wannan duka manyan zunubai ne ƙazafi duk manyan zunubai ne wannan amma ba na kore shi ga musulunci to amma kuma akwai wasu aikace aikace da in ya aikata kuma wanda kuma suna wato warware mushi imani ne kamar ya je ya yi sujada ma wurin Allah ta'ala kamar ya zagi Allah ya zagi mazansa kamar ya yi izgilanci mashanin addini waɗannan abubuwan duk suna warware mutum imani sai kaga anan da yace bi dambin to kamata ya ce bi kulli dambin haka idan za ka fassara sai ka ce mutum baya kafirta da dukkan zunubai ba wai baya kafirta da aikata wani zunubi daga cikin zunubai ba wannan shine bambanci da malam ya faɗa wannan kuma ya fi ya fi gewaye wata fuskar lafazi kuma ya fi zama hatara a fuskar wato abin da aka faɗa da a wata sati abin da muka yi magana mun yi magana kan cewa wato wannan anan malam yana raddi ga wasu ƙungiyoyi guda uku a bakaici ƙungiyar farko ita ce khawarij khawarij su daga cikin wato aqidar su ne duk wani wanda yayi wani zunubi to ya ya wato wannan zunubin ya mace shi kafiri kuma idan ya shiga wuta zai dawo a cikin wuta khalidun mukhalidun fil nar da wannan ne wato suka kafirta duk musulmai na duniya ko da kuma mutum zai zama ya saba musu a fata wasu ka san akwai abu da zai zama kafirci ne wanda tsantsa kowa ya da kafirci ne kamar wanda mutum ya ce Allah uku ne wannan kowa ya da kafirci ne amma a'a wani abun ma fata wasu ce su ne suke fahimtar haka kawai kamar wani ya ce kawai yanzu wanda ya yi aiki da demokradiyya ko wanda ya aiki da da wato constitution ko wanda ne ya aiki ya rayu a irin wannan gari namu ya fita musulunci wanda fata wasu ce ba fata wasu ta malamai ba fata wasu ce shi a karan kansa wannan subject opinion ɗinsa ne kawai saboda haka to wannan su khawarij har irin wannan ma suna kafa mutane zaka za ku ga ire-iren su yankin su na wannan zamani suna cewa daguti daguti daguti muna duk dagutai ne a wajen su Allah shi yesu saboda haka to wannan da wanda ne wato kawai suka kafuta kowa da kowa suka ce kuma duk wanda bai hukunci ba tare da hukuncin Allah ta'ala ba ba tare da wani tafsiri to zama kafiri babu tafsiri da ahadu suna ke yi da aka cewa wataƙila ya yi yana mai zalunci alƙali yanzu ke yin hukunci ba hukuncin Allah ta'ala ba amma yana mai zalunci yanzu kawai so ke wani ya bata mishi rai ya ga bari na nuna mishi iyakansa ai wani zalunci yayi amma in ka je shi ya san zalunci yayi shi ma wajen hannu bai ha wasu kare ta aku zama gulma wa uluwa saboda haka ya san zalunci yayi ya zaka ya zama kafiri sai ba tsari suna masa faɗan haka da masu khawarij suna cewa to ya zama kafiri to kuma za ba ka san idan ka ce mutum ya zama kafiri to kusan kamar ka halatta jinsa ne to wannan shine mashigar cewa to duk wanda suka ce ya zama kafiri kuma ya zama halalul dani jininsa ya halatta sawa'un shi liman imam ne ko kuma ma'amun ne wato liman shugaba ne na siyasa da yake shugabanci ko kuma shi ma jagoranci ake yi aka kai daga nade wato za a zo ta aibin mutane kudin gora ce da zama kafirai wannan shi ne wannan akidar daga wannan akidar aka samu ta yanzu ba kawai saboda wani ya saba da kai abu da kake ganin shi zunubi ne wannan ko ya yi wato hukunci ba ta da hukuncin Allah ta'ala ba ko ya tashi a wata ƙasa da su wato wasu ce za su organizing musulunci ba to wanda sai ka ce sun zama kafirai babu tafsiri wani ahadu suna kawo aka suka suke tafiya ba wanda shi ke nuna maka muhimmanci a tashi a karatu addinin musulunci ba domin kirji ba ne ba wani wato kishin addini ne ba babu ilimi ba kyanin addini dole ka tashi ka karatu kawai in kace za ka yi addini wannan shine wato maganin wannan to banda mu'tazila banda khawarij sai mu'tazila su mu'tazila su ne wato masu kawo hankali suna suna hukunta shi akan nasi to su suna da wata wato wani mabda'i nasu asalin su da suke yadda da shi suna kiran shi al'adal to a kansa suka gina cewa to duk wanda ya zunubi in da ya zunubi to a duniya dai yana tsakanin manzila da bainar manzila ɗaya yana baina baina shi ba kafiri ba shi ba musulmi ba a duniya amma ya je ka ya je lahira to adalcin ubangiji fa au wajibi ubangiji ta auta wai wajibi sai ce masa kaji suka ce wani suka ce wajibi sai ta auta ya za a yi zunubi ko a sashi aljanna ba zai yi ba ya dan me zai yafi ai wannan ba zai zama adalci ba da haka je kashi ta kuma kuma ya kashi wuta fa ba zai fito ba kaga abin da ya bambanta su da khawarij shine a hukuncin duniya amma a lahira da hukunci da suke yi sai dai wasu abubuwa wasu da kayyakul masail da ya raba su kamar su khawarij suna cewa dole mutum ya zama shi masu ne kawai kamar mala'ika baya zunubi baya komai kuma duk wajibai ya zo da su amma su suka ce mutum da ba sa wajibta haka to wannan shine wato abinda mu'tazila ke faɗa kaga suna da hada khawarij anan bin malam kusan kaulan wahida su yake madadi wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qillah mutakar mutum musulmi ne bai warar imanin sa ba to za ka ce ya kuma musulunci ba ko da ya wasu zulmai ko da yana zulmai kowa kowa ya kashe ko mahaifinka ya kashe ko mahaifina ya kashe ko ma waye ko bai yi ba za ka ce ya kuma musulunci ba ba kuma za ka ce da gwargon wai wanda wallahi tallahi Allah ba zai yi mishi ba ba haka Allah ta'ala har wata rana wato ya fuskar mazala wani hadisi man zallabi ya ta'alla alayya an la akhbira li fulan fa inni qad kafartu lahu wa ahbatu amalaka waye ke rantsuwa ya cewa wallahi Allah bai gafarta mu wani kana rantsuwa kana cewa Allah ya fi gaban ya yafe mu wani kaja ce Allah to kai ka na bata aje shi wani ya tafi zaka ba a shiga tsakanin Allah ta'ala da bawa ba a shiga wannan dole mu faɗa cewa wa'idi wanda ya kashe ubangiji zai mushi kaza zai mushi kaza zai mushi kaza wannan haka yake amma kuma kan baka shiga ka ce wai don gurbin tsakanin shi rahama ka fau ba shirka yake ba ba kafirci yake ba bai wurin imanin sa ba kisa yake eh kisa ba wallahi ne amma da kisa sunan ta karama in an kunta ta shirka ta a sai kuma wato murji'a su kuma masu bid'an irja'i su kuma kokarin wasu khawarij da mu'tazila rabbi sai su kuma suka kawo ta bid'a daga baya mu kamar yadda kuka sani mun wani jina da sunna idan muna son zamu mutar rabi za ka je ka duba qur'ani da sunna ka ga me ya faɗa sai kai hujja da abin da qur'ani da sunna a wato aka faɗa a ciki amma kar ka zama kana rabin bid'a da tunani ka ba kawai tunani na shiftan zuciyarka ko shiftan kwakwalwarka wannan yana zai zama wato za ka kawo kai ma bid'a murji'a sai suka ce ina su a wajen su kawai la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilahu ai babu wani zunubi da zai cutar mushi da imaninsa ko da ya yi zunubin imaninsa na nan garari da garau bal suka ce ma imaninsa na nan kamar annabawa kamar mala'iku kamar wato su abaka su jiru sahabban manzo Allah ba abin da zai faru da kai kaje ka ta zunubin ka ba dai ka ce kai imanin ba to imanin ka na nan yadda yake kaga to wannan wannan wannan shi ma su ma wato sun sun buga me ya me yasa suka buga shine sun fada cikin wato koma na hankali ya kamata su koma wato wajen ahlus sunna ne su masu su masu fashin baki wanda tare da cewa za a iya samun wasu za ga sun sun zo da wasu abubuwa da suke warware imanin nasu a cikin wannan al'umma ana samun wanda yake zuwa da wasu laifuka da suke warware imani daga ciki wanda zai ce zai zo da wata shari'a sabuwa wanda babu yadda za ta yi zai wannan wato zai tsaya a cikin addinin musulunci mutukar shaɗai sun cika ita shi a gona da wata shari'a wata ta haɗar ta maka annabi muhammad ko dai yake da annabi muhammad to ce daidai ba take annabi muhammad shari'ar sa to wannan ita ta yi daga musulunci ita ga sharɗe sun cika bali hawaye zai kawo shirma sai ce an karanta ta ta musala ta bi ta bi salatin manzon Allah ko kuma ta bi ta ta bi Qur'ani duk an da ya faɗa sharɗe sun cika da sharɗe sun cika eh sai an ji an mushi izalatul hujja izalatul bid'a wa iqamatus sunna shiga in sharɗe sun cika ba makawa wannan ga musulunci wannan magana ce ta malamai ba sa kantanta manta haka zalika duk wani wanda ke halatta wani addini wanda ba addinin musulunci ba lokacin addini shi ne wani abin da wata shari'a da ba shari'a manzo Allah ba ka ce wannan shirya ta fita manzo Allah ko dai take san manzo Allah shi ba wannan tayi daga musulunci kai sannan kuma daga cikin shine wanda ke halatta cewa za a aiko wani wanda zai daga shar'anta muku addini a kasa amma mu shura ka shar'u lakum min ad-din ma lam ya'zam bihi na na gaskiya ne an bayar masa kayansa an bayar masa kayansa a wannan shi wannan yana maganar bid'a ce wata ya kawo wani abu sabo a cikin addini eh na'am cika to shi da sai wani ya ce shi kuma bai cika ba to kaga ya ma kaga ya manzo Allah shi maka wato gyara ke to shi ma yanzu wannan in shar dai sun cika imanin sana da hatsari kwarai da gaske daga nan kuma akwai wanda zai zo ya halatta cewa akwai wani akwai wani mai zuwa da sabo shari'a yana ba da sabo shari'a fil a jiwonsa wanda ba shari'a Allah ba shari'a manzo Allah ba shi ma idan shari'a suka shiga wato imanin shi da hatsari kwarai da gaske ko zai iya fita musulunci shi yasa Allah ta'ala ya kira Allahu shuraka ya kira irin waɗannan da suke shar'anta ba mutane addini a kan ƙasa wanda ba Allah ne ce ba manzon Allah ya ce wani kira su shuraka ababan gwami na ubangiji Allahu shuraka shar'u lahu min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah saboda haka duk wani wanda ya kawo wani wani canji a addini yace a shi yanzu kawai wannan doka ta addini yana ganin ya kamata a canza wannan doka yana ganin wato wani doka ce da ta yayi ta baya ra'ayin mazan jiya ne yanzu ga ra'ayi ta yayi bari ya kawo mana mu canja mu daina waɗannan addinan to wannan shi ma fi karkar shi ya yi haka yi da sunan siyasa ko ya yi haka yi da sunan walitaka ko ya yi haka yi da sunan addini kowane ne shi ya mawuzi ana irin wannan wato wato gangancin to wallahi imanin sa nake rawa in yayi wasa shi dai suka shiga zai kasance musulunci wannan shi ne abinda malamai ke faɗa wannan shi ta malamai duk wannan kungiyoyi guda uku suke musu raddi amma za ka mu a wannan kasa ba da baka cewa in aka kaza ai kafirci ko wanda da yake kaza da ya kaza sunci sai a ce ai kana kan mutunci kai eh yana cewa la ilaha illallah wanda musamman su faye ai yana cewa la ilaha illallah dai me zaka fita shi alhali ko wannan da cewa la ilaha illallah tuna ma yana mai magana baka magana tuna ma yana cewa shi wannan shi wannan abu da yazo shi ya fita manzo Allah to sai a tsaya kuma saboda kawai addini shi yazo da shi addini ba wani gana kara addini ba kayan gado ne gwamnati ɗaya ba na kowa da kowa ne ko malamai suke ta cewa a wannan baki to wanda banda su su baye su suna cewa ya za ka fita wanda ke cewa la ilaha illallah sai kuma wanda suke gaba gari su gaba gari su kullum so suke so a zuwa lafiya suna gari wanda rigimu ya yawa to shi kai sha'anin da in ba sha'anin ka bane sha'anin addini kai saurara ma masu addini wannan kamar masu lafiya ne suka suna ba ku wasu dokoki kan corona kan kaza ba kowa na sallama musu ba to ba su sha'anin addini su ne likitocin zuciya ka tsaya ka saurara musu su ma ba san zuciya suke ga maka ba abin da suka je suka leko ne suka gani aka gaya aka faɗa a Qur'ani dole sun su faɗa yadda ake yake a Qur'ani da sunna haka yake to banda aji na wannan aji na biyu na ce su faye sai aji na biyu sai ya yi wannan na gaji su za ka da a ce wani ya ka musulunci shikenan kamar an tada wani abu yayi ba kuma yadda aka iya wanda Allah ta dace sun shiga ku sun shiga ba wani kokoto kan wannan to nan uku su shine abin da na faɗa wancan sati shine al-mutaqqafuna wanda suke da wani ɗan wayewan kai a wasu ilimuka kamar uku abin da ya kama da wata su yan boko matsalar su a su gani suke yi kamar waɗannan bambance mutum ra'ayi da ake da shi kaza sunna kaza bid'a kaza kafirci kaza imani kamar kawai bambanci ne na ra'ayoyi kawai kawai wannan kawai subject opinions ne kai ma idan kayi kokari effort ne kawai fahimta ce fahimta fuska wato kamar bambancin ra'ayin siyasa ko bambancin ra'ayin wato wani wani idea da kake da shi wani mahanga da kake da shi da kake da shi na ya za a kullum a tattalin arzikin kasa wani ce shi ya zaɓi capitalism wani ce ya zaɓi socialism wani ce ya zaɓi democracy wani ce shi ya zaɓi monarchy ne shi wannan wasu su yan bakwai aka ce gani sau da kawai wannan aidin lalibi ake cikin dubu a bar kowa addininsa wannan ba haka mu addinin musulunci cewa aka yi mazana ya kira mutane alama siratin alama sira shine shuwa knowledge abin da kake satanci ne tabbas ba wani kofanto ki ana addinin musulunci ba kofanto a cikin sa maza Allah shi ma ba ce kofanto ba kai ma kuma ce kofanto ba ba mai za a yi a cikin Qur'ani an ce kaza ka mutu ne kuma ce kana kofanto da za ka kofanto wannan ba daidai bane shi sa imamu Abu Hamid al-Ghazali Abu Hamid al-Ghazali yake faɗa yake cewa wa haqqul awami an yashtaghilu bi ibadati hakkin mutane ga magana da su ba ilimi suke yi ba su ne su shagalta da wato ibada su ka je ka ta sallah kai in ba ilimi kake ba ka je ka ta sallah abinka wa ma aishin kuma ka je ka ta neman abincinka wa yatruku al-ilma lil ulama amma ya bar ilimi ga malamai da Sheikh Usman ya kawo wannan magana sai yake cewa Sheikh Usman a ce iyawu iyawu suna mazun bid'a da ya kawo wannan magana cewa muraduhu abinda al-Ghazali ke magana anan an yatruku lahum al-ilma su bar malamai ilimi fi babin takallum wajen magana game da ilimin fatawa ne fatawa ce kai shiru ka kyale malamai su magana kai za ka sani ne baka katu ba baka mutu kamar ba malamai mana balle wata wata fatawa ta nawazi kamar musu su yi magana su suna karantawa suna gani ba la fi babin ta'allum amma ba a babin koyo ba babin koyo ka je ka koyo amma babin magana to ka bari sai karanta ka tsaye ko in ba haka ba to kai ma sai ka zama mai saurare babin magana ba wannan shine abin da ya kamata saboda haka abin da yake na gaskiya a wasu daga cikin aikace aikace suna warware musulunci wasu kuma ba sa warware musulunci daga cikin aikin da suke warware musulunci a wajen sati mun faɗa muka ce kamar mutum kawai ya kira sunan Allah ta'ala Allah ta'ala da musulmai suke kira shi da asma'ul husnansa sunayensa kyawawa da zo musa madaukaka sai ya zage shi kaga yanzu wannan ya zaka ce na musulunci a baki ya faɗa amma kawai ba musulunci haka zalika wanda ya zage manzon Allah kai tsaye ya zaga to ba zai zubi a ce ya zage manzon Allah ba ce ya zage shi ne saboda ya ya tsada abin ya zo da shi saboda shi ma wannan a buta ce daga musulunci in ji malamai sai dai wato in a tabbatar da zajin kar a yi wani magana shi musakwaci ya yi wata magana haka magana mu ya zo nan wurin kaduna ko kano in aka je mu rubu yan gajere a wajen mu don haka shi kuma lafiya lau yake fadansa abinsa amma in ya zo ka ce ya zaki maza Allah ya zaki maza Allah shi bai zaki kowa ba kana gamawa da shi lokacin azhar ya yi zaka gaje da azhar sa ya zaka ce zaki maza Allah bai zaka ba zaka gama komai zaka ce kawai kai a tanin ka ba a'a abin da yake baya wani bukatar wani tarihi ya kira shi ya zage shi aka masa bayani ya kake nufi sai an shi ma sai an ji me yake nufi juna dan kare zuwa yana da wata mafita wannan shi ne abin da malamai ke magana kamar misali mutum da gangan kawai saboda neman duniyarsa ya je ba hayansa a wato a qur'ani wannan ba zai yi wannan aikin ba face yana wulakanta mai qur'ani yana wulakanta kuma wanda aka saka qur'ani dan haka shi ma wannan kai tsaye ba za ka ce rubutu daga musulunci ba haka zalika wanda yake ganin cewa zai fita daga shari'a musulunci saboda kawai shi kawai ya ga wuta a wutakansa ina ganin kawai wannan dokoki kawai ta fice sannan a zahar da asar a wannan ai ta fice kai ya zuwa nasu kai ani yanzu ai ni na riga na na wuce wannan da sanin wannan sannan to shi ma in ya zire cewa ya fita ya fita daga cikin da musulunci da wasu da ɗaya daga cikin wato dokokin musulunci to wannan shi ma wannan ɗaya daga cikin in dai shari'a sun cika sannan kuma daga ciki abinda malamai ke faɗa shine ka riga iya cewa wani kawai tsabar ga wuta ilimi zai iya fita daga dokar musulunci shi ba kaga wannan shi da kansa ya fita to kuma kai ma kai abin ka na mabi ka riga cewa wani a yanzu ya ilimin sa ya kai ina ganin ba sai ya sallan nan ba kana gani yana da dama kuma ta cewa wajen ubangiji ka duba ka yadda kafirci kuke da kuke da hatsarin gaske don haka haƙuru wanda za ka ce kana zuwa a matsayin mabi ka yi ba'a min akwai a matsayin mafi jagora wallahi ka ga yadda kake musu a matsayin jagora in dai yana kawo maka wani abu yana raba ka da ubangiji kai tsaye ko kana musu haka to fa kana faɗa ku samu dai dagu kai ma kuma wato ima daga yake rawa yanzu ba san yanzu ka zama majhul majhul hali ba san ya matsayin kai ba sai ayi bincike tukunna Allah ya tsare haka zalika wani wanda yake ya bayyana maka cewa to duk wanda ya riga ya fita musulunci ko kamar yana cewa Allah uku ne karka yin cewa a yanzu wannan ya riga ta cewa kamar yan su shari komas sun shari komas sun sa nan wasu masu ra'ayi ne suke ganin cewa su masu canin Allah uku nan da kaza kaza kaza kaza sabi'a ba musulmai yahudawa duk da kiristoci duk suna da abu ta cewa wajen ubangiji wannan kawai muna wa kusa abu ɗaya rike bauta ba to kaga wannan shi ma duk wanda yake da wadda wannan abu kafin shirya da musulunci wannan ko dole kafin da kafiri dole ka ce kafiri suna sa kafiri mutum bai haka ba to ya ya wannan sai dai ahli sunna suna rarrabewa duk da haka tsakanin abin da ke kafirci da kuma wanda ke shi kafiri ne wani yanzu ya cewa kaza dole ya kaza kafirci kamar ka kashin na faɗa wanda ya kaza kafirci wanda ya faɗa amma yanzu in ce wani shi din ya kaza kafirci to wannan yana buƙatar wasu shi an tabbatar kuma sai an tsere mushi da hujja sai sharɗai sun shiga sai uzuri ya kawo to da idan ka duba ahli sunna cewa ka duk wanda ya kaza kafirci ne kai da kake wannan aikin suwa da kai suke ba suna koro maka nasi ne da yake amma kai yanzu sai maka bayani da sai an tabbatar ya ce ko suka ba saboda ahli sunna su sun kowa sun kowa tausayi su ba sa zuwa kawai haka nan su ce maka kafiri ba su tabbatar cewa kai ɗin kafiri ba ne sai dai in suka tabbatar to fa ba ba ka yadda za ka yi da su kai da za su zo sai maka wannan wani nan ba musulmi bane yadda kaga an tabbatar amma hallabi hallabi ka kana duba tarihin sa malamai da dama ba aka zo aka zai masa da hujja aka tabbatar cewa to wannan ya fita musulmi to da haka wannan su su baye suna ganin kamar ba ta buwa wajen su baye shi hallabi kamar ibn arabi ne shi ba ba ta buwa to su to shi hallabi shi malamai da yawa shi za a yi tafiya ke cewa duk wanda ya ce wai kashe hallabi da aka yi ba a kyauta ba to ba mai faɗa sai dai kawai diki ne kuma na diki ne kuma wanda yake a dama kafin ne kai tsaye amma babu yadda za a yi kace mutumin da yake yake nuna da kafirci iri iri kuma an kai kace wai zaka nuna ko kuma kace wai kai akwai ba zalunci kamar kwanakin baya baya can ne wanda ya shirin faɗa da sahabban nan ya zo duk wato hadisai yana ta faɗa da su wasu ka dinga cewa wai ba zalunci aka masa ba to ba san me kake kira adalcin ba baka kishin Allah ne baka kishin manzansa ya ya ya faɗa abin da ya ga dama akan Allah da manzansa kuma ka zo ka ce kuma ba amsa adalci ba to ka wannan shine abin da cewa ba wani ya faɗa wannan magana sai mai yake cikin zuciya ba ya faɗa saboda haka yanzu ana magana magana addini to ka je kamar magana magana a yanzu ko alaka ko waye dole ka gabatar da addini akan mahaifinka dole ka gabatar da shi akan mahaifiyarka dole ka gabatar da addini akan matarka kan kowa duk wanda ko matarka ce ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce in ta mutu ba kan musulunci ba kai tsaye ka zoce wannan ayyuka ta mutu kan milla ka kawai shi kenan in wato an maka kara ne sai a ɗan kawo da kai ba za a ce mata kafin a gaban ka ba amma dai dole ne kafirce sunan shi kafirce wannan shi ne magana illuka ba a kashe shi ya riga ce shi ya tuba in ya tuba ya ce ya tuba to wasu daga cikin malamai da yawa suna ganin za a kai shi da haka amma kuma yana da kan musulmi za a mushi sallah amma in ce shi yana a doge shi yana ganin maza Allah nan ko gobe ne ya ƙara Allah ya ƙara bashi nan bashi zai ƙara kan gundura mushi zaki kaga wannan kai tsaye kawai sai dai su ce Allah ya ka su dora Allah ya tsare na bare da gaske oke oke wanda ba a musulunci na da wani abu yanzu kai mutum bai musulunta ba yana da dama ya saurari wa'azi ya ga dama ya asa ya ga dama kare asa an ba shi wani dama la ikraha fi din to amma in ya karɓi musulunci daga baya kuma ce ya bar musulunci daga ba ya zai bar musulunci to yanzu ya zama jinkuma ya zama wato cuta a cikin al'umma dole za a aika shi saboda musulunci ya abu wala yu'da alai musulunci shi ne zama a sama baya barin wani addini ya zama yana daidai da shi ko balle balle kuma ya fi shi wannan shi ne abin da malami ke faɗa a ba fita da ya kamar ba su cewa an shiga da ba a fita to shi musulunci da aka shiga ba a fita eh mutum ya yi rita ya yi rita a wanda yanayi yanki inda ya fito ba inda ya tuba kuma da an tuke shi to wani laifin zan nashi ya sarara inda da wurin ubangiji yana fitar musu jinsa inda ya tuba daga ci tuban yayi ba wai ya ga ka saka ne ba eh Allah ya sarara saboda haka wato babin kafirci a ce wani kafiri ne wani musulmi ne babi ne mai girman gaske kuma a sama da shi kaɗan shi ne ya reshe daga baya za a ce wani ɗan bid'a ne ko wani fasiki ne za a ce wani fasiki ne ko wani ɗan bid'a ne shi ma dai hukuncinsa yana yana wato tare da hukuncin at-takfir ne cewa wani ba musulmi ne ba to su ahlus sunna wal jama'a a manhajinsu a wannan babi ba sa kafuta kowa sai wanda qur'ani da sunna aka tabbatar karar cewa ba musulmi bane shi amma kuma kar ku manta idan sun zuwa su dauko waɗannan nasoshi ba sa fasarawa wato da zaran wani su su kadai suna zuwa ne su je su sama abinda magabata suka fasara Thank you. ana samun ana samun dole ne a zuciya ina ma ce ce ka huta a baki amma dai in yaje garin garin nasu ne da musulunci na shi amma kuma ha zuciya shi haka haka sharaha bil kufri sadara ce wato ya ya shiga zuciya shi bai da kafirci a wannan ai ba wannan ai ai ba kan billahi ya mutu haka ya mutu eh ai wannan ba zai yi ba kaga ai ba zai zama mu'mini ba in dai har ya ce ya yi imani ce ya kafirci ya ce ya yi imani ce ya kafirci kuma ya cika farin zuciyarsa da kafirci daga sai ke ba wai irin na Ammar bin Yasir yayi ba Ammar bin Yasir aka baka masa dole sai ya faɗa a baki amma zuciyarsa fa nake da imani to wannan kaga babu ne amma wanda a wannan ana magana yan wataka ne ana magana musulunci ai ba magana yan wataka ta an baro ta aka fara magana musulunci yan wataka kuma ba ta baka jan wani na cewa fai zalu kuka fi suri fala an saba bai nakum yawma idan wala ta sa'alu a dangantaka baya amfani inda ana magana addinin musulunci to da su ahlus sunna idan za su ce wani musulmi ne ko wani kafiri to ba ka cewa mutum kafiri sai yayin da ka tabbatar a cikin qur'ani da sunna an faɗa cewa kaza din kafirci to amma kuma abin da suke yi tare da haka ba sa zuwa su ɗauki wani nassi guda ɗaya nassi na wa'idi wani nassi da aka yi razani aka ce duk wanda ya kaza su kaza kurci ne to ba ka ɗauka wani nassi shi kaɗai wani nassi shi kaɗai ka yi hukunci sai ka tara kawayensa irinsa ire-irensa ka taro ka ga mai hukunci zai baka wannan shi ne abin da magabata ke yi ba sa magabata abin da suke yi ba sa ɗaukar nassi guda ɗaya su kafa da mutum da ita sai an gani cewa wannan kafurci ne karamin kafurci ko ban kafurci saboda magabata da kowane nasi na wa'iri musamman kan kafurci abinda suke yi shine suna tara shi waje guda ne sai su gani to me zai ba su wannan yana fa'idar da kafurci ne kai tsaye babba ko yana magana kafurci ne karami bai kai kafu wato kufur ne duna kufur saboda nasorin shari'a a cikin kafal da wato cewa kaza kafurci ne kaza kafurci ne amma kuma sai ka je ka bi diddigi sosai sai ga wannan ana magana kafirci ne karami saboda koyaya ka sa abu Allah ta'ala wannan wani nau'i ne na kafirci mutunci ka masa sai haka malamai suke kiran wannan abun a ko Qur'ani ko sunna ake kiran wannan abu sunan kafirci to shi ma wannan kaga wannan sai ka bi manhaji da ahlus sunna kuma ka manhaji da salaf magabata sai ka bi wato gurabun su wajen mu'amala da ire-iren waɗannan nasoshi amma ba kawai muka ce wai dan wani ya saba mu a ra'ayina ba wani ya saba mu kawai ne biya ta wani ya sa abu kawai sai a shi kenan tun da ya sa abin ni ne ni ne musulunci kuma ya zo ya bar tun da ya sa abin ya fi musulunci wanda ba haka dan kawai sa abin kai a ra'ayinka kai ra'ayinka shi ba musulunci ba ne ra'ayinka kai ba shi ne musulunci ba ra'ayin Allah ta'ala da ya faɗa Qur'ani da ra'ayin da manzo Allah ya faɗa hadisi da kuma fahimtar magabata wannan shine addini shine kuma idan aka saba to an saba wato wannan an saba mu addinin musulunci saboda haka magabata a wajen su akwai kufrun duna kufur akwai kuma al-kufur in aka fice alkufur kai tsaye ana maganar musamman aka ta'alga lamu ana maganar alkufur akbar kafirci babba amma idan aka yi maganar kufur galibi a shari'a musamman inda aka shirya mishi alkalamu to wannan kaga an shirya mishi wata kamala kamar inda ba za da cewa sibabul muslimi kusukun wa qitaluhu kufrun aka ce alkalamu to wannan wasu da yawa in ka je ka bincika kaga ana maganar kafirci ne karami ana maganar kafirci ne karami ba kafirci babba magana ce hadisi hadisin Abu Abdullah ibn Mas'ud ta ce as-sahihaini yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum liqaba ba'd kan ku goma ku zama kafirai bayana wasu su suna wato sukan wasu su da saka da su kaga kace kuffaran wannan magana kafirci ne daga kafirci ba saboda me saboda malamai da yawa tun daga nasarin shari'a an ji an bincika an ga cewa kisa ko fada da juna wannan baya sa mutum ya kwanci cikin mutum bai halatta ba dan kawai mutum ya je ya kashe wani wannan bai sa a ce ya kamsu ne kowa ya kashe kowa ya kashe kuwa kowa ya san kai kashe ai wani za ka wani abu ke mashi wahala ai shi tunda aka ce ya kashe mun wani kawai ai wani ya fi musulunci ba zai yi ba ba addini haka kowa ya kashe ko malamin ya kashe ni yadda muke jin cewa malaman mu Allah ta'ala ya kasa rahama wasu sun kashe su a to ba da ba ka ce wanda ya kashe nan kai ya fi musulunci sai yayin da kake da wani wata hujja ba amma dan dai kisan kawai wannan bai sa a ce ya fi musulunci kuma idan ya tuba Allah ta'ala zai iya karɓar tubansa maza la cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min kaga anan an kore mishi imani amma abin da aka kore mishi imani anan mai zina shine cikar imani ba wai imanin gabaki daya ba da ire iren waɗannan nasoshi da yawa malamai abin da suke mu'amala da su shine duk nasi na wa'idi idan ya zo to za ka zo ka haɗa shi waje guda ne da shi da ire-irensa sai ka je wajen malamai ka gaya suka fita da wannan hukunci suka ba shi hukunci idan hukunci ya hukuntar a ce kafirci ne karami ya zama kafirci karami in kuma ya zama kafirci babba to shi ke nan sai zama kafirci babba in kafirci karami ne to wane inda aka kira shi kafirci ake kufru wani yana ku cewa babban laifi ne kabira ne kabira kaba'i yana ku cewa wani laifin babban laifi ne kuma wanda ke aikata wannan laifin yana kan gaba na kafirci babba saura iris idan bai da gaskiya mata wato kafa shi za ta iya taɗewa da shi ya shiga cikin wato kafirci babba abin da zai nuna haka wasu hadisai da yawa da muka baro a bayan za a tuna hadisin da baka wannan mutumin da ya zo ya ake shari iri iri amma sai aka kuma shi wata yan katin karama kaga zunubai yayi iri iri amma duk da haka kaga wannan katin karama sai ta rinjayi aikin nan da yayi na zunubai shike na maka cewa ba kowane zunubi ne idan aka yi haka sai ya fi musulunci ba ko da aka kabila ne nan ka bai sannan babban da shi akwai hadisi na shahararre da duk muka san shi a cikin lubul maraq a cikin riyadu salihin wannan mutumin da ya kashe mutane 99 yaje ya samu wani wanda ya kaɗe shi kansa da bauta baya karatu yace ai baka tuba sai ya ƙara shi na wadari kuma da aka sai abin ya ƙara tuko shi hankalin sai tashi ya ƙara zuwa yana neman tuba daga nan kuma sai je ya samu malami na Allah sai ce a Allah ne ka rubu maka wa zai sha maka shiga tsakanin ka da tuba wajen Allah ta'ala amma duk da haka dai ka tashi ka je gari kaza inda ake akwai mutane kike a wajen da yaran su kuma kaga ubangiji sai ka rubu bansa ba kisan yayi ba kisan fa ba fa ɗaya ba biyu ba hamsin ba ba casa'in ba ɗari amma ta haka Allah ta'ala ka rubu bansa wannan ya nuna maka cewa wato a cikin addinin musulunci akwai kafirci karami akwai kafirci babba shi sa sai imamul bukhari da sauran malamai da yawa suka suke kulla babu suna cewa babu kufurun duna kufur kafircin da bai kafirci ba wato yana magana karamin kafirci yana ba yana magana babban kafirci ba akwai babban kafirci akwai kuma karamin kafirci wannan yan kana son ka san haka sai ka je wajen malamai su kara maka bayani akwai magana na shekul sa'ibi taymiya a cikin alwasuriya magana ce mai tsawo da a ganin ya kamata in kawo ta sai in huta da shi sharhi da za a yi ya riga ya gama sharhi ya zo da sharhi cikakkiya ya kuma zo da bayani matatarin bayanin da ya maka wanda ba za ka samu a wajen wani sa ba mala ya ce wahun ma'a zalika ahalus sunna tare da haka la yukaffiruna ahlul qibla ba sa kafirta wato musulmai wanda suke kallon gabas bi mutlaqin ma'asi da dukkan wato mai daigun sabon Allah da ake yi wal kaba'i da kabi da kabira kamar ya fa'al wal khawarij kamar da khawarij ke yi a bal uquwa al imaniya thabita yan wajaka na imani yan tana nan mutakar da mutum yana cewa shi musulmi ne ko musulunci ba ma'al ma'asi tare da cewa yana yin sabon Allah kama qala subhanahu fi ayatil qisasi kamar da Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya ta qisasi kamar uke lagu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf malaika fa wannan hujja da wannan aya cewa duk wanda aka yafe mishi wato kashe dan uwansa da yayi fattiba'un bil ma'ruf wannan ɗaya daga cikin tafsirin malamai ne amma da shi akwai wata akwai wani fasara wannan kamar uke lagu ne ake magana da yawa daga cikin malamai suna ɗaukar wannan kamar uke yana da ma'anar al'afu afwa amma wasu daga cikin malamai suna da wata ma'anar daban da suka yi magana daga ci akwai shi kasa ibn taymiya nan ba wannan matancin bane amma dai abin da muke magana anan kaga sai aka ce wanda aka yafe mishi abin laifin kashe dan uwansa da yayi kaga ashe dan uwan takan yana nan imanin sa ma yana da tare cewa kuma ya kashe wani ya kashe dan uwansa musulmi wannan ke nuna maka cewa duk wanda ya kashe musulmi ya da a cikin imanin sa sai dai kuma imanin sa na hatsari bare da gaske saboda ba lale ba lale wato ya ya zama ya doge kan kan wannan kashe-kashen ba ya mutu da imanin sa saboda galibi idan mutum ya tsaya akan wani zunubi da ya doge a kansa to karshen al'amarinsa in bai da gaske ba zai koma yana halatta zunubi to in ya koma yana halatta zunubi kuma kaga wannan kai da kuma amfani zunubi mutum ya doge da shan giya misali to ana da ana saka jafa cewa kashi ba sha ruwa ba laifi bane to kaga ya ce ba laifi bane ba ne ce laifi ne ya ce laifi ne za akwai imani mace ba laifi bane to kaga yanzu an shiga an shiga kuma haka da kisa in yana yi wani laifi ba in yana yi wannan babu tabbas zai je mutuwa da zai mutu da imani shi sa wato gwara mutum ya daina wannan ayan da mala ya kawo mana idan za ka lura farko ayan Allah ta'ala sai da ya fara wato shela da sunan imani sai da ya fara magana da sunan imani ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum al-qisasu bil qatl sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ko da suka imani a shi kaga wannan kisan da yi da sunan imani aka kira shi saboda haka har yanzu akwai sauran imani sai can da ya gaba kuma ce zalika tasfihum min rabbikum wa rahmah ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ما أنزل سوف من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة kaga sai Allah ta'ala ya ce wannan wato sauki da ubangiji ya kawo da rahama wanda yana maka cewa wanda ya kisa mun ga wani girman laifin sa zai ne babba wanda har manzo Allah ya yi kai kokarin ko za a samu shekarsa Allah ta'ala bai baki shekar kai tsaye ba amma tare da haka kuma baka cewa kuma dungun ko ya je wutar da jawama wannan shi ne da ake son ka gani cewa da ya kisan cewa lalle akwai maganar wuta to zai dawwama dawwama irin ta su ta muwahiduna ta laifinsa amma ba dawwama ta irin kafirai mushrikai ba watan mutanen tabbas zai fito wannan shine abin da malamai ke faɗa mala ya ce wa qala kuma Allah ta'ala ya ce wa in qa'ifatan min al-mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma idan wato aka samu wasu bangare guda biyu daga cikin mu'minai daga cikin mu'minai suna wato faɗa da juna fa aslihu bainahuma ku musu sulhu fa in ba gata ihdahuma ala al-ukhra idan daya kai ta waya kan daya ji za ta zalunci ta'addanci fa qatil lati tabghi to ku je ku yaki wacce take ta waya take ta'addanci take zalunci hatta tafiya ila amrillah har sai ta dawo zuwa ga umarin Allah ta'ala fa in ba'u idan suka dawo fa aslihu bainakuma bil adli ku je ku musulmu da adalci wa aqsidu ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ta'ala yana son masu adalci da ya gama sai ce innamal mu'minu ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum lalle mu'minai yan uwan juna ne ya ku je ku sulhu wato ashe a lokacin da suke faɗa da juna suna zan zara ka sakalin wani ya ci so kama wani tana suna nan a wata kana tana nan al-ikhwa al-imaniyya thabitatun ma'a al-ma'asi wannan yan uwantaka ta imani nan tana nan saboda ka ba inda za a je dole a yabu da waɗannan da soshi wasu ba su abu da amma dole a yabu imani nan na nan sai dai wannan zalibin kuma yana nan shi ba babba ba kuma wanda ita ce Allah ya yi sai an je Allah ya tsare mala ce wala yaslamuna al-fasiq al-milli al-islam al-kulliya ahlus sunna ba sa tance ma fasiki wanda yake bai fita musulunci da fasikancin sa ba ba sa ce mushi waya dan ba musulmi ba baki daya wala yukhalidunahu fi nar ba sa cewa kuma zai shiga cikin mutan jahannama ya wato diban da'iman kamar ta qulul mu'tazila kamar da mu'tazilawa ke fada bal al-fasiq mala ce a'a fasiki ya dukulu fi ism al-iman al-mutlaq wani lokaci ana iya samun nasi ya zo ya shiga cikin wato sunayen mu ne baki daya in ana magana masu masu imani shi mata ya shiga cikin wani ayar kamar fi qauli ta'ala kamar yadda Allah ta'ala cewa fata hal raqabatul mu'mina aje a ita da wuyayi kaga anan afta aje a ita da wuyayi to haka wuyayi kuma afta mu'mina kaga in ka je samu musulmi ko musulma ka je ka yantar ko ba su gida yayi yayi dai wannan kuma karku wata ana magana shi wato wannan ne ana maganan kafara na kisan kisan kuskure can farko ayan wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata to bayan an je can gaba da sai aka ce fata hariru raqabatul mu'min kaga akwai imani kenan a wa qad la yadkhulu fi ismi al-iman ismi al-iman al-mutlaq mutum yake cewa kuma wani lokaci ana iya samun nasi yazo kaga bai shiga cikin mujalladan masu imani baki daya ba kama fi qawli ta'ala kamar da Allah ta'ala yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wannan ana magana al-iman al-mutlaq imani cikakke wanda suke cika wato mudu na imani lalle mumunai sune wanda idan aka ambaci Allah ta'ala sai zukatan su raurawa wa idza tulat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah ta'ala zalatu imanan sai wannan ya kara musu imani wanda ko dan bashi yayin da yazo kace kace muka ji tsoron Allah ka lauye saurare ka ba to kaga shi ne zama mumuni cikakke a wannan babu ya zo daga kwacin waya kace ka ji tsoron Allah yace shi ba ruwan shi shi ba fa aikin Allah ya fito ba eh kamar masu waɗannan yan sanda ko kuma masu waɗannan masu zama a titi haka ji ka ce mutum ya ne zalunci ne ya ce kun zo ba ku da kaza ba ku da kaza ba ku da kaza irin masu rasanci da sauransu sai sai a musu ba aikin Allah suka fito ba kaga yana ma Allah gabe eh to kaga shi wani mutum bai cika imani mumin imanin sa ba a wannan babu saboda shi mumin in aka ce masa Allah to shi ke na zalunci imanin wa ala rabbi ya tawakkaluna wanda sai kara mishi imani to kaga anan shi fasiki bai shiga cikin wato wannan ayan ba bai shiga cikin wato wanda suka cika mudin imanin su ba wa qawli sallallahu alaihi wasallam da fadin manzon Allah a cikin hadisi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai zini ba zai zina ba lokacin da yake zinarsa yana mai cikakken imani mumini ba zai yi ba sai wani bangare na imaninsa ya banta ne sannan sai ya zake ma wannan wato sabon Allah wala yasriqu sadiqu hina yasriqu wa huwa mu'min mai sata ba zai sata ba lokacin da yake sata yana mai cikakken mumini wala yashrabu al-khamra ba zai sha giya ba hina yashrabu ha lokacin da yake shanta wa huwa mu'min yana mai cikakken imani yana da cikakken imaninsa wala yatahimu nuhbatan zata sharafin yarfa'u an-nasu ilayhi biha absarahum ba zai yi wani kwace ba ya fashi ma mutane ya kwace musu wani abu mai girma wanda suna kallo idan su na kaiwa zuwa ga wannan abu suna jiran masha'anin wannan abin da ya kwace musu hina yantahi hina yantahi ha lokacin da yake kwace wannan abu huwa mu'min yana da cikakken imanin sa sai ibn tamiya yake cewa wannan qulu idan muka tara wadannan nasoshi abin da zamu faɗa game da wuce wadannan mutane huwa mu'minu shi yana da imanin sa tunda bai zo da abin da zai warware masa imani ba naqidul imani naqisul imani wato yana da wato tawayen imani imanin tawayye ne aw mu'minu ko kuma mu ce shi mu'mini ne bi imani da imanin sa fasiqun amma fasiki ne bi kabirati da babban laifi da yake aikatawa ka san ba da yake aikatawa fala yuqbal ismal mutlaq ba a daukar sunan imani a bashi baki daya a kira idan mutum ya zalunci ka ce awa da bai da imani wato ba kana cewa ba su yi bane ba kana cewa bai da sunan imani cikakke da ya kamata a samu mu da shi wala wala yusna bi mutlaq al-ism amma ko ba kwashe musu sunan baki daya wala shi da manhaji na ahlus sunna to ka duba ga ahlus sunna suke da adalci kazan kafirci ne wani lokaci kafirci ne ma amma suna wato kafa kafa kasu su ce ma wani kafirin ne kai abinda kuma yake laifi ne ba fita ne daga musulunci ba ba za ce maka fita ne daga musulunci ba ka duba ga gani hajjaj nawa ya kashe hajjaj in hajjaj dubu idan ka sa su a ma'auni sai ibn jubair zai rinjaye sa'id ibn jubair babban tabi'i almaji abdullahi ibn abbas amma ba ya cewa lokacin da aka sa'id ibn jubair kab al'umma ba gidansa wallahi idan kana ganin wasu daga cikin fitowoyinsa da kuma abin da ake rawaitowa daga wajensa da hadisan da ya rawaito za ka ga wani mutum mutum irin wannan malami na al'umma an kai shi da ɗanyen shekarunsa wani ya da ka kuka ka wuri da hawaye wala mutum da ya kashe shi amma tare da haka malami ba ka cewa kafin ba ka cewa kafin ba ka karka cewa idan an kashe wani malam wani ba an kashe wani wani wani ya kashe shi ya zo ya zo ce ya tuba to ya ka iya ba za an kashe mishi wato babban fasa hamza daga bayan da ya kashe bayan sun tafi ya kore shi ya kore shi ba daga nan aka karba ba yadda aka iya haka imani da haka musulunci take musulunci kawai in ana magana musulunci da shi ake fara gabatarwa kafin wani dangantaka da wani zai iya kawo ba daga cikin ayoyi da a wannan babu dole mu kawo shi musamman mu da muke da tarihin wato kafirtawa a wannan kasa shine wannan ayoyi da suke da suka zo guda uku wa man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun wannan aya ce ta farko duk wanda ya yi hukunci da abin da Allah ta'ala ya saka musu ya zama kafiri a wata aya an ce humul zalimuna fa ulaika humul zalimun ya zama azzalimi a wata aya ce aka ce humul fasiquna ya zama fasik a akwai waɗanda wato suka zo saboda tsaba zafin addini shi ya gani cewa su za su iya zuwa da wasu fasara irin tasu ta haka kamar da muka faɗa ire-iren waɗannan wato nasoshi na wa'idi wani lazayi da aka yi Qur'ani za ka je ne ka zo da su sai ka ɗauko su ka ire-iren ka sa su a waje ɗaya sai ka je wurin malamai ka bari ka ga mai farfasara suka yi tun daga sabai kuma ba na maka baka ce wani ya fi musulunci kawai kawai da tunaninka ba na ba to a wannan ƙasa ko ce amma ba ma na ƙasa ba tun a zamanin baya aka samu wanda suka dinga ɗan karanta waɗannan ayoyi sai suka hukunci ba wasu al'umma suka ce wani ya zama kafin ya zama ɗagu wanda aka fara samu sun fara wannan maganan suna kuma wato generalizing suna wato gamewa suna cewa ba bambanci tsakanin duk wanda ya kuce wa tare da hukuncin Allah ba ya zama kafiri jagora ne ko ba jagora ba wato mabiyi ne shi dan kasa ne kawai an mushi dole ne ko kuma shi jagora ne shi ma ke kawo lokacin suka ce ya zama kafiri kuma wato wannan society da ke ba ta aiki da Qur'ani da Sunna ta zama society ta jahiliya mujtama jahili ya zama kawai an koma kawai lokacin kamun ya koma da Allah wato kaga da zai take ne wanda aka fara samu ya fara wato ya da irin irin waɗannan rubuce-rubuce a bayan ƙasa shi ne wato sai kutu ɗaya da wani daga cikin jagorin wato ikhwanul muslimun da masar ya yi rubutu kwarai da gaske sai sai ya je baga ya ce kawai wasu al'umma da ba su amfani da musulunci kawai kai ya zama wato mutama jahili society ne ta jahiliya wato yana kan kafirai ba ki da saboda kuma ya halitta a yaƙe su ko a yi wani abu kamar wannan saboda haka shi yana da wasu abubuwa da ya yi na kurakurai da yawa kuma yana da wasu abubuwa da ka iya cewa wato ya dace wasu abubuwa kuma tsanani da aka nuna masa aka dinga yakansa a gabansa za a zo a ce tunda ce zai addinin musulunci a bari a wulakanta Allah a wulakanta manzon Allah a gabansa to shi kuma ba shi dan boko ne dan boko wato adabiyat ne ya karanta irin wannan abubuwa na adabin larabci ya suke larabci kwarai da gaske sai ko kai ce da kuma ya hidimin addini amma kuma kusan sha'anin addini ba a yi shi da garaje dole sai ka kuma wajen malamai wasu daga cikin abubuwa da ya daga faɗa sai daga yin kurakurai to da to shi shi ya daga cikin wanda ya yaɗa wannan abu a ban kasa daga baya yace ya dinga yaɗawa cewa duk inda yake za ku ga da can shekarun bayan za ku tuna ana cewa wa Najeriya musulman ƙasa ce ko kafar ƙasa ce za ku tuna wannan magana a ce Najeriya wai musulma ce ko musulman ƙasa ce ko kafar ƙasa ce shekarun baya an ta yi wannan wato rudanin shi kusan shekaru sha biyar ashirin haka an tsaye idan muna yara mun sha jin wannan maganganun to kaga a wannan daga wannan abun ya faru cewa idan dole ce dole ne al'umma ko da su musulmai ne in ba su amfani da dokar musulunci sun fita musulunci ko kuwa suna nan kan musulunci to shi da akan wannan ta zama aka dinga yada wannan maganganu kuma wato wasu daga cikin matasa suka ɗauki wannan fitowi sai suka koma ba shi sun fi sai da kuɗin sun ma bi shi saboda sun ɗaukan ɗaukan doka suka rage a hannu suka ce to duk wanda ba kafiri duk wanda yake wato baya hukunci da hukuncin Allah ta'ala ya shine kafirin shine fasikin kuma shine azzalimin kuma ya halatta a kashe shi to ba ma shi ma shi jagoran shi ma wanda yake ake jagoranta wai kamar duniya suke nan to duk sun bi mu zama dabutai kuma zama zama kafirai wannan ita ce ginshikin abin da ya sanya aka samu masu cewa boko haram magana boko haram ba ita ce ba magana ce ta waɗannan ayoyi akan su aka dinga rudani wasu ba su fahimta ba kuma da ya kamata mutum ya kashe adalci a daga gani cewa ya kamata wanda bai san ilimi ba ya bar malamai su masa fasara ya bar mutane ilimi ga malamai a sai wasu kawai saboda san zuciya suka dauki wadannan abubuwa suka dinga yadawa mai matasa matasa suka suka kece da kuka aka aka dinga wato wato aka dinga wato ga musu abubuwa na cewa so ta tauba ake karanta musu so ta tauba ko kai kake karantawa ka je ka samu tarjaman malam Umar Gumi za ka ga fararan fa inda inda imanin kaman kaman a fito za ka ce kaman a fito to ana ji ana ka fito tauba amma ba a ji an kuma yanayin sirar manzo Allah za ka tafsiri sai ka koma sunna sai ka kuma koma sira ta manzo Allah ka ga ya yi daba kowace aya wannan shi shi za malamai ke cewa mutum baya daukar abu saboda haka sai suka sai suka rabu masu irin wannan ra'ayi matasa daga baya wanda suka da wannan aqida ta sai da hukum da wasu daga cikin malamai na India wanda suka yi da'awa sun ɗauki wannan ra'ayin su yawa kawai al'umma da ba ta amfani da Qur'ani da sunna kawai ta zama jahilar al'umma ta kuma dabba musulma ba ita jahila so bayan nan sai aka samu su waɗannan matasa suka zo suka ce za su yi jihadi za su kawar da waɗannan jagororin to daga baya ma sai suka koma suka ce hatta wanda biye da shi talaka ne kawai to sai aka samu irin irin headline kan zama sun nan headline na saka ba cewa su da wanda yake shi mabi ne da wanda shi jagoran ne duk aka ce su kawai waɗanda duka fure sai dai in ya yarda ya bi wancan ra'ayi irin nasu kaga matsalar muhawar ke nan sai kuma wanda suka zo suka fara da suka ce a a iya samun wanda yake shi yana garin ɗagutu ne yana fa garin ɗagutu amma shi shi kawai saboda ba inda zai je ne shi babu inda zai je amma dai yana garin ɗagutu a nan yake rayuwa ya yi sakaci shi wannan ba yana a musuluncinsa sai dai idan maslaha ta kama in aka yi hurga mashi alburusai ya an kashe shi to na lafiya da amma dai kai tsaye ba za a kashe shi ba in za ku tuna wannan ai shi ya sanya daga baya ta kunye tare da biyu daga baya wane wane ya ce shi kawai jini jini kamar rikar ruwa to jini jini kawai duk wanda duk munan munan da muke wayan karkashin gwamnatin Najeriya duk abuja ne idan an koma mai kawai a kashe duka sai haka su su kuma wannan tun wannan cikin barnawi shi ne ke ganin a'a wannan ba fatawa ce da kyau ba eh su ya kawo hudun cikin su na sai ban hazul mahiri da sauransu aka ce a'a waɗannan ayyana suna garin kabutu ne amma su musulmai ne ba za a kashe su kai tsaye kuma za ci zuwa musulmi bane ba sai dai idan wata maslaha ta kama za a iya zuwa misali yanzu ana target din kawai shine wani wani abuta a gefen mu ya zo masallaci dana kuma ya ja mana mu sai a kawo mu a kashe mu duka wannan maslaha ce kaga wannan bashi ne wato da ma gadon da aka rika samu kan mu muka samu ka samu kan mu a wannan kasa sha'ani addini kuma ba a yake zafi wala yakuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla an ji jama'a zaka cewa mutum ya rada fita musulunci kai da tunaninka da ijtihadin ka saboda ka sai zama idan ka ce za ka jihadi abinda jin jami'a shi dinga lalatawa lal islam nasaru wal kufra kasaru shi ba musulunci ne ka taimaka ba saboda shi jihadi da islam ne musulunci musulunci duk inda ka an jihadi inda musulunci musulunci ne za ka ambatan musulunci ne ya ƙara kasa za ka bayan an gama za ka ga wato wanda ba musulmai ba su suna kuka suna cewa an yartar da su daga wato kanki na kafirci amma in ka ga wato kayi shekara shekaru sha biyar an kashe ka wani ya sake zuwa shi ma ya goma an kashe shi wani ya sake zuwa wannan ba jihadi ce ba kar ma bata maka lokaci jihadi din wato sinamu islam wato ɗaukaka ake kawo mana kai ko ka kawo wani shahadin ka ne ko dai jihadin ya kamata a jihadin amma lokaci bai yi ba ka yi gaggawa ko ka je ka ɗauko wasu nasi ka fasara ba daidai ba kai a fasarar kanka kai kake yi shi kuma addinin musulunci ba a yi daga sai ka yi karatu katu ake da shi ɗan wani matasa ire da wannan nasoshi a dole an karanta ba a rika hakuri dole a rika hakuri ana hakuri da yadda manzon Allah ya dabba tsaka zaka dabba ka shi musuluncin nan wato na farko na baya yana riko riko da kafan na farkon ne idan ka sake ka bauɗe to zaka je kai wani banda ne kawai ka sani dole ka hakuri inda ka ga manzon Allah ya zafi ka zafi inda ka manzon Allah ya yi shiru ka shiru inda ka ga manzon Allah ya tanka ka tanka amma ba ka zuwa haka da kace za ka je kace za ka jihadi ko ka je ka mutane kuɗin gora kace sun ta musulunci a tunanin ka kai ko da ma sun ta musulunci kai tsaye to kuma an baka wasu sharɗai sai sun ce ka san za a jihadi a daidai lokacin da ana ta bid'a babu umma mu'mina babu umma muhajira ya za ku za ka samu kabda daula musulunci a lokacin a daidai lokacin da kai kanka ba a ba wanda ya gama ya ja da imanin ka gama jahilci ne da yawa za ka rika jin yana fita daga baku baku da su wani bakin bai iya ja ba galibi in suka yi wani operation suka ba su faɗa za su yi bidiyon nan wallahi ka wanda yake lanci ko dan sakandare ne zai zai dinga hawaye ya san cewa wannan bai san mala inda addini ya dusa ba kuma ka ce za ka yi aikin Allah ba zai yi ba sau da kamata sa a mai da hankali kwarai da gaske karatun da shine yanzu babban makamun mu kafirai ba abin da hankali suke tashi akan akan shi shine su ga musulmi na karatu idan kuma mutum ya hana ka da karatu to wallahi ya kwace maka imanin ka ne baka sani ba ba abin da ba za ka je ka fada ba duk wata rigima za ka gani kawai kai ka zama kana shiga cikin ta shi wani imam malik yana cewa dama man ja'ala dinahu gharwa lil usumat akthar tanaqqud duk wanda ya zama kawai kawai zakin baki kake saurare wani wani ya zo yana wani mangami yana buga jifinci yana cewa ba zai yi ba yana cewa sai an fita kawai shi a ra'ayinsa a yanzu ya kama Qur'ani da Sunna manzon ya irin wannan in bai yi ba to wallahi bid'a ce in aka kai bishi akan wannan kuma wannan abu da zai kawo kawo maka wallahi bata ce babu yanda za a yi kamar yadda Hudayr yake faɗa al'ummar na yau ta samu nasara sai irin ta yadda al'ummar jiya ta samu ta samu nasara haka abin yake ko mun yi ko musu haka za haka yi abin yake saboda haka wato abin da ya kamata shine wato wannan naso waɗannan ayoyi da muka faɗa akwai wato mamacin ra'ayi na malaman tafsiri akan cewa waɗannan hal hiya sifatu li mawsufin wahid aw li mawsufin muta'addid waɗannan wa lam yakun ya'zal Allah fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul zalimun na mutum ɗaya ake siffantawa waɗannan yahudawan ko ko a akwai wani wanda idan kai wasu wani zunubi sunansa kafirci wannan su duka to kai ne kafirin kafirci ya fada kanka akwai lokacin da idan kai zalunci to zalunci za a kira ka da shi akwai lokacin da in kai fasikanci fasikanci za a kira ka da shi wannan har a wajen malaman da suke cewa wannan siffa ce ta mutum daya amma ba sa cewa kuma yanzu idan wani yayi irin wannan ko kai da ya zama ya fahimci musulunci saboda kamar yadda aka sani idan an ce yahuda wannan sune kafiruna sune zalimuna sune fasikuna ba shi ke nuna wani wanda yake al'umma annabi ba yayi irin wannan zalibin shi ma kuma wannan sharɗan ba su cika akan ba ka ce shi ma zama ba su ba ko da ka ɗauki tafsirin a haka balle da yawa da cikin malamai suna cewa wannan ba shi tafsirin ba idan ka je garba su yakin aya akwai laifin da aka yi ya gadar da kafirci akwai laifin da aka yi gadar da fasikanci akwai laifin da aka yi gadar da zalunci amma zan takaita kawai a ji a duba tafsir tafsiran ayoyi ibn kathir da sauran malamai abin da suke faɗa magabata abin da suke faɗi akan game da wannan tafsirin wannan bayani amma ga wani magana a dungule ibn abul iz al-hanafi ya kawo mana shi bari in karanta mana shi wa kuna amru yajibu an yatafaqqana lahu ma da yake cewa anan ya kamata ya kawo da ayoyi ne wannan ayoyi ne yake kushin baki akan su wai wa kuna anan amru akan lamari yajibu an yatafaqqana lahu ya kamata a fa gane shi wa huwa anna al-hukma bi ghairi ma anzala Allah shine hukunci ba da abinda Allah ta'ala ya saukar ba kad yakunu kufran zai zama kafirci yanqulu an al-milla da zai kai mutum zuwa kafirci baki daya وقد يكون معصية لأن ما كنت سابقا الله كبيرة أو صغيرة كون ما بل يجيكو كرم الليل ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر سيدا كابرتي كون كابرتي نا مجازي كو كابرتي نا كرم كابرتي نا كابرتي نا مجازي سبو لينا قوية ما مغنغنو سأبو حنيفة سكيت وإيمان يتصدق ne wanda ba daidai ne ba abin da ya kamata mu dauka shine kufran asgar shi ya kamata ala alqawlaini marquraini akan maganganun nan guda biyu da muka fada wa zalika bi hasabi halil hakim wannan ya dai gwargwadon halin shi wanda ya kunci ba da kucin Allah ta'ala ba za a zauna a ga halin shi ba wai kawai kamishin kunci kawai kun gora ba fa in ta kada idan ya riya a zuciyarsa an al-hukma bima anzalallahu cewa hukunci da yayi ba tare da hukuncin Allah ta'ala ba ghairu wajibi ci ba wajibi ne akan sa wa annahu muhayyarun fi kuma yana da zaki ko ya hukuncin Allah ko ya hukuncin constitution in Nigeria duk ɗaya ne yace muhayyarun fihi a wusta hanabi ko kuma ya wulakanta wannan hukuncin Allah ta'ala din ya yi faɗa wani magana magana na gadari na wulakanci ma ta yaquni tare da yana da yaqini annahu hukmul lahi cewa wannan hukuncin Allah ne faɗin Allah ta'ala ne fa hadha kubrul akbar wannan kafirci ne babba kaji cewa yanzu demokradiyya nan da muke ita ce daidai da hukuncin shari'a musulunci ko ma ta fi shari'a musulunci duk wannan siyasa ne faɗa ka ya musulunci sai wani wanda kai da cewa wannan ka zalunci ne ko kuma lalura ce ko dai wani abu ko kuma kana yi ne saboda kawai sana'anka miya ka kake nema wato a jiwonka ya jiru yanzu kaga wani wata maka ce daban wannan ka je ka tare tsakanin ka da Allah ta'ala amma dai yanzu ka ce demokradiya daidai yake da musulunci ko ko a ya fi musulunci to shi ma da cewa wa annahu mukhayyarun fihi yana da zabi ko dai demokradiya ko da musulunci a wasu hanabi ko ya wulakata musulunci ma ta yaquni annahu hukmun Allah ta'ala tare da yana da kina cewa wannan hukuncin Allah ta'ala ne fa hada kufrun akbar wannan kafirci ne babba wa in taqada in kuma yari a zuciyarsa wujuban hukumi wajibi ne sai ya kuce ma azan Allah da abin Allah ya saukar wa alimahu fi hadhihi alwaqi'a kuma ya san wannan hukuncin shine abin da ya dace ya san cewa wanda ya wanda ya kashe wani shine a kashe shi ya sani ko shi alƙali ne wa adala anhu amma da ganga sai ya dan kauce ma ma tiran ma ya tsara da annahu mustahiq lil uquba tare da cewa kuma yana jin cewa a shirya musulunci kisa ya kamata a yi masa to idan wanda ya haka fa hada asu wanda sabo Allah ne kawai yanzu kana da kai da iyalinka ga hukuncin Allah kana gani sai kadan kadan kadan kauce kadan kauce ka wata hukunci da ba hukuncin Allah ba tace ba ka tsora Allah ne ba an ce ka rubuta adalci ba ka dai dai gun abinka ka ga dai ba ku yi bai wanda zalunci mutum ne wannan ya sa abu Allah ta'ala ne kawai ba bai kuma zalunci ba haka zalika wani wanda yake shari'a yanzu yana shari'a ya san cewa yanzu hukuncin Allah ta'ala ita ce ya kamata a bi amma dai kawai sai yi saboda zalunci saboda dama wannan na ya ya ba shi haushi ko yana faɗa da shi yana sai ga an kai shi a ban kasa baki da to yanzu wannan sunan sa abin da yayi zalunci sabon Allah ne wai san ma kafiran majazi na au kufran asghar ana kiran shi wanda yayi kafirci kafirci karami ya ce ko kafirci majazi mun ce wannan kuskure wa in jahila hukuman lahi in bai jahilci hukuncin Allah ta'ala fiha gami da wannan matsalar ma'a bazin juhuri ta da yayi kokari ya wunya fahimci me hukuncin Allah a ciki amma bai fahimta ba wasu tirari wusihi ya zage kwanduwansa kwarai da gaske fi ma'rifatul hukumi wajen ya fahimci me hukuncin Allah ta'ala wa akhba'u sai ya saba wa hukuncin yayi kuskure kaga ba yayi kuskure kafirci da ba sai ya kuskure fa hada muqti'ul wannan ma wato me kuskure ne lahu ajrun ya da lada ala shihadi akan lada akan ijtihadansa wa qadahu maqbul kuma ga wato wannan kuskure da an yaje masa in ba musulci ba za ka je ka kafirci kuma a baka ladata ta baya kafircin ka yi saboda kai baka san kafirci ba ne ko ka yi ƙoƙari ka gane cewa kafirci ne ba gane ba har ka mutu a haka Allah masai baka ladata ishihadin ka in ba iman in ba musulci ba inda ake haka ka duba ku ga wannan ba kawai an malala kuma sa ne bai gani ba da bai gani ba kawai har ya nema ya nema ya nema bai gani shi ba har ya zo ya sadakar sai ga kawai ya ji kawai ga ga nizamin amara da kuma nasa kawai yana taba shi mana ya dawo sai ce ya Allah kai kai ne ba wani nime ubangijinka kaga wannan kafirci ne kai amma me ya jawo Allah ta'ala bai mushi hukunci da kafirci saboda al-quhu ya rude ne wannan rudewar sa ya fada wannan magana saboda haka kaga yana nan a imanin sa garani da garau saboda haka mutum yana da wani bacci ko ya yi wani abu ya zo ya faɗa wani magana rashin kyauta ga Allah ta'ala wannan yana da imanin sa kar kai masa hukunci ba kamar lokaci yayi ina ganin sai mu sai mu dakata a nan abin da yi mana saura kawai zamu zamu magana akan wasu daga cikin hanyoyi da aka fi samun kafircin a cikin su su waye aka fi aka fi tsammanin kafirci a same su da su insha Allah ta'ala zamu yi wannan magana zamu dan karshe daga baya kuma sai mu shiga magana akan shahidai su kuma mu ga meye manhajin ahlus sunna su ma akan su abinda muka tare da Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.